والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأعجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul nazi'at mun yi ɗauki wani ɓangare daga cikin ayoyinta wanda yau dare na ko kuma wuni na goma sha bakwai da wata na ramadana a wannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda بإذن الله تبارك وتعالى أجيا منغا مقدمة أكم وأن سورة سنكم هلو منغا رنسوا قداد يرد الله أكين سركي يدا ملائكو مكوس ملائكو da ayyukansu sannan kuma hallo Allah maɗaukin sarki sai ya bada labari a kan busa ƙaho da za a yi guda biyu in aka yi ta horko komi ya girgiza a yi ta biyu komai kuma hannu ya girgiza ta farko in aka yi duk wanda yake da rai zai mutu ta biyu in aka yi duk wani wanda ya taɓa rayuwa ya mutu zai tashi a yi tashi an kiyama kenan sai Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin halin mushrikai a ranar tashin kiyama Allah ya ce suna da za su kasance za ka ga wasu zukata suna cike da tsoro kuma huskokinsu suna cikin kaskanci Allah maɗaukin sarki ya ce kulubun yau mai izin wajifa abu saruwa khasha za ka ga wasu zukata a cike da tsoro abu saruwa khasha gannansa suna masu cike da kaskanci to wannan shine halin mushrikai a ranar tashin kama sai Allah zai ba mu labari a wannan ayoyin da malam zai karanta mana akan yanda mushrikai suke isgiri game da maido su bayan mutuwa suke cewa haba da Allah a iya cewa yanzu wai bayan mun mutu za a maido mu lalle kuma da an tabe wannan maido da mun yi asara da makamanta haka na maganganu na isgiri da suke na malam kenan ya karanto mana ayoyin da suka shahi wannan idan yaquluna a inna lamarududuna fil hafira أزوى فإذا هم بالساحرة نشرا
أعوذ بالله السميع العليم يقولون أئذا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة
نعم الله مرحبا سركي yake cewa yana ba da labari na mushrikai yanda suke inkari da alba'th wa nushur ta da halitta bayan mutuwarta Allah yake cewa zaka ji suna cewa a huska ta isti'za'i izgidi kan suna cewa ya kuluna mushrikai za ka suna cewa a inna la marduduna fil hafira shin mu wai yanzu in mun mutu za a maido mu a rayuwa bayan mun mutu kuma za a ƙara maido mu za a ƙara maido mana rayuwa za a ƙara maido halittar mu a inna la marduduna fil hafira ma'ana al hafira a maida mutum a halashi ta farko shine kalma ta alhafira a yaren larabci ma ka ce alhafira ana nufin arruju'u ila alhalati alula allati kana alaiha al-insan mutum ya koma zuwa ga halin shi ta farko shine da ko wani sha'ir yake cewa a hafiratin ala salahin wa shaybin ma'az Allah min safahin wa ari yake cewa a hafiratin yushin mutum zai koma yayi wasa yayi samartaka yayi karaɗi yayi wa haranta ala tsana'in wa shirkin tare da cewa kan shi ya fara yin sanko kuma gurra ta fito mishi ka gan shi kuma har yana wasa yana yaranta ya ce ma'azallahi min safahin wa'ar Allah ya kare ni daga wauta da kuma abin aibu ya'ani wauta ne aibu ne a ga tsoho yana yaranta shi ne ke cewa a hafiratan yani mutum zai koma halin shi ta farko ta sarmantaka bai cin ya zama da tejo to ya kaga kalma ta hafira ana ne to nan su ma suka ce mushrikai suka ce ya kuluna za ka ji mushrikai suna cewa a inna na marduduna fil hafira shin mu za a maido mu a rayuwa bayan mun mutu a maido mu a rayuwa istihzari ne suke lalle da akwai aiki izgili ne suke a inna la marduduna fil hafira zaka ji suna cewa al-imam al-qurtubi yake cewa idza qila lahum idan aka cewa mushrikai mushrikai innakum tub'athuna za a tada ku ranar tashin kiyama qalu munkirina muta'ajjibina haka suna cewa suna masu inkari suna masu abun mamaki an raddu ba'du mautina ila awwal al-amri shin bayan mutuwar mu za a maido mu zuwa ga rayuwa farkon al'amarinmu a huska ta izgiri da mamaki da me yake wa suna inkari suke wadin haka shi ne alkurtubi yake cewa fana'udu ahya'an kama kunna qablal maut a maido mu cikin rayuwa bayan kayan ne da muka kasance kayan mutuwa shine suka ce a idza kunna idaman nakhira har in mun kasance ƙashishuwa rididdigai haka za mai domin a iza kunna shin in mun kasance izaman mun kasance ƙashishuwa nakira nakira ƙashishuwa rididdigu wanda sun tsuha shine izaman baliya ƙashishuwa wanda suke sun riga sun tsuwa sun rididdige shin ko mun yi haka ko mun kai haka mun zama kashi mun zirgige kuna nufin za a maido mu rayuwa ka kamar wanda mun sha karanto aya wannan a cikin suratul yasin wanda yazo wa daraba lana masalan wasi wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa awalam yara al-insana awalam yara al-insana أنا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم shin dan adam bai bai san da cewa ba an halice shi ne daga dugun mani har ya dinga buga misali ya dauki kashi ya ce yanzu wannan kashin za a raya shi to su ne anan suwa suka ce a iza kunna izaman nakhira shin in mun kasance kashushuwa wanda suke a raddidige tsofaffin kashushuwa a duk da haka za a mai zo kan rayuwa suna masu inkari da izgili qalu sai ka ji suna cewa bayan sun wannan magana tasu tilka idan karratun khasira in ya tabbata za a maido mu bayan mutuwa wallahi to maidowa ce dai a sarariya inda mu ba mu kiyata ba komai na alkhairi kaga a inji suke cewa lallai to in ya kasance za a maido mu a rayuwa to in an maido mu mun yi aiki mummuna ba mu da alkhairi karratan maidowa ce za ta kasance khasira taɓaɓɓiya wannan magana ta tana iya ɗaukar ishtimali biyu kalu tilka idan karratan khasira suka ce lalle wannan in dai an maido mutum bayan ya zama kashi ya rage jike to za a maido shi ne rayuwar da ba ta kirki ba a tsarar ya rayuwa ce ba ya iya rayuwa ba kawai yadda ya rayu a duniya wannan fassara ta farko fassara ta biyu in lallai kalu tilka idan kana ta khatira lallai in an maido mu an maido halittar mu mu an maido mana rayuwa bayan mutuwar mu to lallai rayuwa ce za mu yi ta gaskiya domin mun kin yi wa annabi biyayya mun ki kaskatawa kenan duka yana ihtimalin ma'ana ne to haka suke waɗi suna izgili kaga kaji maganar ta wajen aya uku Allah yana hikaito izgilin da suke akan tashin alkiyama suna cewa shin mu za a maido mu ya kulu na inna la mardudu fi hafiya za a maido mu a rayuwa za a maido da rayuwar mu bayan mun mutu ai za kunna izaman nakhira har in mun zama kashi a raddige kalu tilka idan kana tun khasiya in haka ya kasance komowa ce tababbiya a sararra kaga wannan izgidi ne kyau sai Allah madaukakin sarki ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida suna karyata alkiyama alkiyama kuma tsawa ɗaya ne busa ce kawai a kawo kuma mai kahon sahibul qarni qad intaqama al-qarn ma'abucin kaho israfil ya riga ya tsora shi yana jiran a bashi umarni ya busa shi yasa Allah ya ce fa inna ma hiya zajratul wahida tsawa ɗaya ce busa ce a kaho ɗaya in an yi dukkanin mutane za su haɗu gaban Allah maɗaukin sarki mun riga mun ga annafkhal ula wa thaniya kenan wannan fa inna ma hiya zajratul wahida nafkha ta biyu ce ake yi wanda za a tattara dukkanin halittu Allah ya ce fa'idahun bisahira idan an yi nafkan nan ta biyu ta tashin alkiyama gaba kidan kansa a ban kasa as-sahira ita ce ban kasa wajen al'ardi ba da mace ta me yasa aka sanya ma saman kasa aka sanya mata sahira domin yusharu fawqa ana cika dare a samanta واضح Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin suratul qamar wa ma amruna illa wahidatin wa ma amruna illa wahidatin kalamhim bil basar Allah ya ce umarninmu na tashi alkiyama kamar busa ɗaya ce busan wannan kamar kiftawa ido haka za ta tafi a cikin suratul nahl ya Allah ya bayyana wannan ma'anar aya ta suratul qamar Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce al'amarin sa'a al'amarin tashin qiyama ya kasance ne kalamhil basari kamar kiftawar ido aw huwa aqrab bar ma yafi kusanci da kiftawar ido inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labistum illa qalila ranar da mai kira zai kira ku mai kawo daga yayi busa duka za a amsa kira a tayi ardul mahshar a hutu falfaji kasa saman kasa bihamdihi ana godewa Allah kowa ya godewa Allah وتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ذاك سامي إن الجوى الدنيا زوال أنك أن يكون الله ما أكتب سركيك الجوى سورة إبراهيم الله ما أكتب سركيك سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رانا تاشا قيامة رانا دلأشان لقصة تزمتوا بقصد أكراي أسمان سبب malamai suke cewa za a ɗauki ƙasanta a maido sama sama ma kuma hannu a canza ta ta zamto ba wadda muke kallo ba wa bara lillahi alwahid alqahar dukkanin mutane za a hudo su gaban Allah madaukakin sarki magwayi kaga duka wannan ana bayani ne fa inna ma hiya zajratun wahida tsawa ce ana yi kowa فإذا هم بالساهرة قوة تترقى من الله وحيث تنسي أمام أسا تو وي القيامة تسكي دي قوكاوا إرن هكا تتجي رسل قواء الجري shine rabtin da ke da kun tsakanin ayoyin nan guda biyu da ayoyi guda uku wanda suka wuce wanda suke izgiri suke cewa tashin alkiyama zai kasance ne ko ba ya kasance ba to sai Allah madaukakin sarki ya wasu gaugawa ma gare shi واضح شيء الله في سلكيته فإنما هي زجرة واحدة الأمر انتشر القيامة tsawa ce guda ɗaya a zajira da ce tsawa guda ɗaya ke nan malamai suka ce ita ce saiha ƙara ruri da za a yi na busa ƙaho wanda mala'ika israfil shi allah maɗaukin sarki yau kalawa da busa ƙaho dukkanin mutane za su taso daga kaburukansu fa'idahun bisahira ana yi dukkanin halittu gabaki ɗaya za ta tattaru gaban Allah maɗaukin sarki a kan ban ƙasa a saman ƙasa wannan bayan an yi bayani a kan halin mashirikai kuma aka gaya musu ga yadda alkiyama za ta zo ban tattun za ta zo suna ƙaryatawa suna inkari kai tsaye za ta zo musu ta yadda ba za su samu daman ma yin imani ko makamanta haka na'am sai Allah maɗaukin sarki bayan haka kuma in suna da taurin kai da akwai wanda ya yi su taurin kai shine fir'auna za a ba da kissa ta fir'auna su karanta kissa fir'auna su bincika da akwai ibra da akwai wa'azi da akwai faɗakarwa kawai yadda Allah maɗaukin sarki bayan ya kawo ta ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha na amma ne karanto mana har zuwa wannan aya ke هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم الله مدعوكين سلكيكي توا هل أتاك حديث موسى يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شن لابار النبي موسى da mutanen shi gwagwarmayar da ya da fir'auna ya zo maka ko bai zo maka ba malamai suke cewa wannan istifami ne littashwiki وتنزيل السماء إلى القصة استفهامي ne tambaya ce aka yi labari ya zo ko bai zo maka ba domin a kuɗintar da mai sauraron kisan ne ya mai da hankali ya saurare ta tabbas labarin annabi musa da gugurmai da ya yi tare da fir'auna ta zo a ƙur'ani to amma wannan istifhamin wani salo ne daga cikin salo na balaga ana so ne a jawo hankalin mai sauraro hal ataka shin ya zo maka hadisu Musa labari na annabi Musa da gugurmayar da ya tare da annabi tare da wannan fir'auna tabbas labarin ya zo maka to dan haka su wannan da suke inkarin tashin alkiyama to su zo su saurari wannan labarin da akwai ibra in suna tsoron Allah za su wa'astu in ba tsoron Allah to wannan azaba ta tabbata a gare su kamar yadda ta tabbata ga fir'auna ga mutanen su ga mutanen su Allah maɗaukin sarki sai ya bayi wa manzar yake faɗi yake cewa a yayin da aka kirayi annabi Musa Allah ya ba shi annabci da manzanci Allah maɗaukin sarki ya ce iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kiraye shi iznadahu a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kiraye shi rabbuhu ubangiji shi kenan Allah bilwadi a bagire a hili wanda yake almuqaddasi wanda yake tsarkakakke tuwa sunan wannan yinin tuwa alwadi kalma ta alwadi a yaren larabci shine malaman loga suka ce dukkanin gurin da yake farfajiya ne a tsakanin duwatsu da tudunya inda za ka shiga daji kaga gurare da akwai can dutse can tudu to in ka ga wani guri a a gyare farfajiya wanda a iya zama a iya tattaunawa a gurin wannan gurin to wannan shine ake ce mishi alwadi wada wannan wadin da yasa aka sanya mishi wadi saboda ruwa yana wucewa ruwa in yazo daga tudu sanan yake biya gangara ruwa in yazo daga saman dutse sanan yake biya gangara to wannan shine ake cewa wadi galiban zaka ga in dan bulaguro a da da ake yawo a kawai in dan bulaguro zai bulaguro a wadi yake safka baya safka a saman tudu ko a saman dutse a wannan wadin yake safka wannan falfajiyar da ake samu da gurin da ake samu a hili-hilin da ake samu a tsakanin tudu da duwatsu wannan shine alwadi to a wani wadi ne sunan wadin tuwa haka ne sunan shi wadin yana dab da dutse sunan dutsen turu sai na wanda mun riga mun wuce shi a cikin suratul tin Allah ya yi rantsuwa da shi hayya malam karanta mana والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين Allah ya yi rantsuwa da wannan dutsen tunda nan ne mahallin annabcin annabi Musa wadih to a wadin malamai ke cewa wadi tuwa yana tsini yana ƙasa da turu sina yana duk da turu sina wadah wanda Allah ya bayyana mana kisa a surar taha da sauran surori na alqur'ani annabi Musa na ta da iyalin shi bayan ya je Madiyana an aura mishi iyata wannan sheikh al-salih ko kuma annabi shu'aib kamar yadda malami suke bayyanawa sai ya tsinkaro haske na wuta ya ce zai je ɗauko wuta da ya je sai allah maɗaukin sarki yake cewa mishi yake cewa a cikin surat taha falamma ataha nujiya ya musa فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى da ya tsankayo hasken wannan daidai kan dutse ko kuma daidai wajen wannan da ya ce zai je ya ɗauko wuta da ya tahi ba wuta ba ce ba haske ne na Allah maɗaukin sarki sai Allah ya kiraye shi falamma a ta lokacin da ya zo wurin hasken wutan wannan nudiya ya musa sai aka kiraye shi aka ce ya kai musa allah ne ya kiraye shi inni ana rabbuka ni ubangijinka ne allah maɗaukin sarki yanzu allah fakhla'na alaika hujjata kalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kana bagire kana hili al muqaddasi wanda yake tsarkakakke wanda Allah ya bayyana a cikin shi wanda za a maka annabci a wannan hilin tuwa sunan gurin kenan tuwa kuma a duk da turu sai na a yake wada a wajen yankin sham da filistin da sauran su wajen nan wajen yankin haka Allah maɗaukin sarki ya ce in naka bil wadil muqaddas tuwa to shine a nan gurin Allah maɗaukin sarki ya ce idna da rabbuhu kenan wacce hikayar da aka fassala a suratu taha da suratu da sauran suwar inda Allah maɗaukin sarki ya kawo kisa shine ake bayyana a nan gurin shine Allah maɗaukin sarki ya ce idna da rabbuhu a yayin da ubangijin shi Allah maɗaukakin sarki ya kirayi annabi Musa bilwadi a wannan wadin na kusa da wannan jabal turu sina'a dutse na turu sina'a al-muqaddas shi wannan wadin tsarkakakke ne tuwa sunan shi kenan wadi tuwa haka sunan shi wadi tuwa in kana so ka ga hoton gurin da makamanta haka ko ga ga geographiya ta gurin rubuta a google wadi tuwa sai ka ƙara samun ilimi da makamanta haka wada Allah ya taimaka in kana so ka san ina gurin yake yaya gurin yake da ƙarin bayani ka haka sai ka rubuta wadi kuwa wada ko kuma ka rubuta jabal tsoro sai na wada shi ne mala yake cewa hina na hina na jahu rabbu lokacin da Allah ya yi munajaci da annabi Musa shi yasa ake wa annabi Musa laqabi da kalimullah wanda ya yi magana da Allah wannan daraja ce daga cikin darajoji na annabi Musa wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi ma annabi Musa magana a wannan wadi ke amma wa'adin da haka ba shi kaɗai ba ne ba Allah ya mai magana kai tsaye annabi Musa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi magana kai tsaye lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi sallah dirat mubasharatan tsakanin manzon Allah da Allah aka shar'anta sallah واضح بصورة عبادودي da aka shar'anta واضح shine daman wa ma kana muna bayyana anwa'i na wahayi wannan ɗaya ne daga cikin nau'i na wahayi Allah ya yi wa manzo magana tare da shakamaki ba yana ganin shi ba wa ma kana basharin an yukallimahu Allah wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha
da Allah ya ce bai kasance bai wa wani mutum magana illa wahayin sai wahayi ko kuma ya- wahayi shine wahayi ya turo mishi mala'ika o, ya- wahayi ya turo mishi abu kai tsaye a zuwa ga zuciyar shi shine wahayi na ilhami Allah ya jefa wani abu a cikin zuciyar wannan annabi wannan mutumin na farko kenan kaga illa wahayan aw min wara'i hijab ko kuma Allah ya mishi magana kai tsaye amma da shakamaki kamar yadda aka yi wa annabi Musa wanda ya nemi Allah ya bayyana ya ce lan tara ni a duniya ma ba ka gani na sai ya bayyana a dutsen dutsen ya kasance a rididdige wazi aka tambayi manzo Allah lokacin da aka yi sirari da miraji da kai kaga Allah ya ce nurun anna arahu hijabuhu nurun shakamakin Allah haske ne anna arahu ya zan gaishe manzo Allah ya ce inda Allah zai wuce shakamakin nan da dukkanin inda ganin Allah yake kaiwa hiya kun wannan shakamakin wannan duk inda ganin Allah kai ka san biya a duniya ka baki ɗaya babu inda Allah baya gani ko to duk hiya kun waza kenan illa wahya sai wahayi wahayi a jefa wani abu a zuciyar annabi au au min wara ijab ko kuma tare da shakamaki au yursila rasula ko kuma a bishi wahayi ta hanyar tura mishi manzo kaga an wadi a wannan aya an wadi nau'i na wahayi guda nawa guda uku ko eh nau'i na wahayi guda ɗaya wannan a rike su tushen mahanyo mazawa addininka wajen sau uku ne muka yi wannan magana sauran guda ɗaya mafalki ko mafalkin annabawa gaskiya ne dalilin shi lokacin da annabi ibrahim ya ba da labari ya ga a mafalki zai yanka ɗan shi ya ce kai tsaye ya abati fa almatuma mafalkin annabawa gaskiya ne wadah jai da insha Allah faddal bayan karanta ba dai makarrabo dai almihim dai wannan aya dai ita ce tushe wadda ta yi bayanin nau'ika na wahayi ta waɗi nau'i uku nau'i ɗaya sai ka nemo shi a hadisan manzan Allah da kuma wannan aya inni arafin manami anni azbahu ka karanto ta na fanzur mana ta hayya ya يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
da kenan wannan sune nau'ika na wahayi guda hudu wadah Allah taimaka jami kenan wannan wahayin da Allah maɗaukin sarki yawa annabi Musa a lokacin da aka bashi anna- manzanci kai tsaye ne Allah ya yi magana da shi min wara ishija wadah shine Allah maɗaukin sarki ya ce inda dahu rabbuhu a yayin da Allah maɗaukin sarki ya kiraye annabi Musa ya yi munajati da shi bilwadi a wannan bagire almuqaddasi mai tsarkakakke tuwa shine wadi tuwa wanda yake kusa da jabal na turu saina'a malaman tafsir suka ce asfal jabali turu saina'a in ka gangaro daga dutsen turu saina'a kai tsaye wadin da yake zawwa bagiren yinin wannan gurin da yake zawwa nan ne da yake suna wadi tuwa to da aka ba shi annabci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya yi bayani ya magana shi ko daga cikin magana ya Allah ya kai to mana wasu yake cewa idhab ila fir'auna innahu tagha tahi zuwa ga fir'auna lalle fir'auna yayi dagawa ya ketare iyaka ya ketare haƙƙi yayi anna tahi zuwa ga fir'auna ka je kai mishi wa'azi annabi haruna yake annabi musa ya ce Allah ina da rauni a bangaren magana ka sanya haruna akhi ka sanya haruna dan uwana ya zamto waziri na ne annabi ne mai karfafa mu ba annabi bane ba mai zaman kanshi amma annabi ne mai karfafa mu sai Allah ya sanya shi haruna akhi ushridu li azri a Allah maɗaukin sarki ne sanya annabi haruna ya kasance mabi shi na amfani اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدر به أزري وأشركه في أمري kaga anan ya ce Allah ka sanya ɗan uwana ya zamto waziri na ne ka karfafa ni da shi ya zam ka sanya shi yayi ishiraki da ni a cikin annabci Allahu akbar ji wata soyayya ba ya soma ɗan uwan shi an ba shi annabci ya soma ɗan uwan shi ma a ba shi annabci wani zai nuna ma daraja annabi Musa ya roƙa a bawa wani annabci an ba shi shine annabi Harun ɗan uwan shi واضح تو سي الله يتي موسو أفرقها اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى sai Allah ya ce mashi da kai da ɗan uwan naka an sanya ku dukan ku annabawa ne ku tahi zuwa ga fir'auna ku gaya mashi magana mai tafshi tare da cewa kafiri ne amnewa ya yi ɗagawa amma Allah ya ce a gaya mashi magana mai tafshi saboda kowane rai tana son kyakkyawan magana kakka yarda wai dan kana nasiha dan kana wa'azi ka dinga kaurar harshe ka dinga wulakanta mutane ka dinga gaya mutane magana kyakkyawa Allah ya ce wa kulin nasi husna ku gaya wa mutane magana kyakkyawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai da'awa da hikima da wa'azi kyakkyawa ana so ka tausasa harshe kaga fir'auna ma inda akwai wanda ya kamata a kafrara mishi harshe a mishi da'awa ba tare da hikima ba ai fir'auna amma Allah ya ce ai mishi wazi da magana mai tafshi kenan magana mai tafshi uslubi kyakkyawa yana kana mallakar zukatan wa'inda kake musu nasiha kake musu wazi kayan ka mallaki kunnuwansu Allah ce maka sai mu dawo kan wannan surar tamu wanda da duka akan ta ne muke har ana he yazo da siga ta mufrad annabi Musa ake wa khitabi domin shine asali a annabci da manzanci idhab ila fir'auna tahi zuwa ga fir'auna ka kira shi zuwa ga addinin Allah innahu tagha lallai yayi ya ketare iyaka at-taghawa shine mujawazatul hadd an yataj an yujawiza al-abda haddahu bawa ya ketare iyakar da Allah ya sanya mishi da banna da yin lahirika da zunubuka shine gashi na inna lamma taghal ma lokacin da ruwa ya ƙetare iyakar shi kinan tagawa daga ƙetarewa iyaka ne kinan bawa ya ƙetare iyakar shi innahu tagha lalle fir'auna ya zama tsagiya jabbar yana ƙetare iyaka yana girman kai yana yin zalunci da fanna a ban kasa to Allah ya ce a surat tsaha su gaya mishi magana layyina saboda la'allahu ya tazakkara aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ko ya wa'azu to bari mu gani a nan gurin za a bayyana mana sun tabbaka haka Allah maɗaukin sarki ya ce faƙul hallaka ila an ta zakka ku ce mushi ya kai fir'au shin kana son mu bayyana maka hanyar da za ka iya tsarkakuwa ka bar zunubin da kake ciki ka duba ga uslubi mai kyau shine uslubi na arbi malaman balaga suke cewa wannan uslubi uslubi ne mai kyau shine uslubul arab yanda in kayi bako shin in ka maka shayi shin in ka maka ruwa shin ka shiga ban daki saboda bakon nan kana jin shi kana tausasa mishi ba ka ce ba ga ruwa nan na ka maka ko zan ka maka ruwa ga tsokalo ba ka ce ba shin kana son kaza sai ka ɗan saboda kai a lokacin kana daraja shi to shi ma da wannan usulubi kaga usulubi mai kyau amma wa'azin bai mishi fa qul hallaka shin kana bukata in gaya maka hanyar da za ka bi ka tsarkaka an ta zakka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake kanka ta zunuban da kake yi da laifukan da kake yi shine ka ba hanyar Allah ka yi imani wa ahdiyaka ila rabbika kuma in shiryar da kai zuwa ga tafarkin ubangijinka fa takhsha sai ka ji tsoron shi kaga duka usulubi ne mai kyau amma dake zuciya ta riga ta dambaro Allah ya riga rubuta dan wuta ne zai mutu arne mushriki kafiri to ya doge ya kiri ba ba shine wa ahdiyaka kuma in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka fatakhsha sai ka ji tsoron shi ka tashi da haƙiƙar shi shi ne malamai ke ta kaga uslubi iya uslubi duka aka yi mishi wa'azukan ne ya ke yarda ya inkari to yanzu dama annabawa suna da salo biyu na wa'azi dan sun maka wa'azi sun maka gargaɗi in ka kiya to za a turo musu mu'jiza mu'jiza shine wani aikin da ya saba ma al'ada annabi Allah zai bashi kudura yayi abin da ya saba ma al'ada kuma ba sihiri bane ba inna ma karfin Allah ne da karfafa shi dan kawai wani zo yayi wani abin da ya saba wa al'ada ce shi ma mu'jiza ce malamai suke cewa dukkanin wanda ya da'awo wani abin da ya saba ma al'ada kuma yake da'awa yake jijji da kai kuma yace mu'jiza ce ƙarya ce babu mu'jiza da gairin anbiya na'am da akwai karama amma karama ba a tahaddi da ita ba a jijji da kai da ita ba a huto na huto da ita amma mu'jiza ita ce ake tahaddi da ita to tun da ka ƙi imani za a bayyana maka aya mu'jiza abin da ya sabawa hankali ya sabawa al'ada ba ta yadda za a yi shi wanda ka ga ya yi haka to manzo ne annabi in in ta zo wannan ayar in ba kai ba imani ko halaka ce kaga sai Allah ya turo mushi ayoyi da yawa wajen tisa ayatin bayyinat ayoyi wajen tara daga ciki da akwai wadda ta girma shi ne sanda ta koma maciji ta koma kumurcin maciji a kuma in ya hudu hannun shi daga jikin shi ya koma faru amma duk da haka suka iya imani shi na allah maɗauki sarki ya ce fa'arahun ayatul kubra annabi musa ya kira shi ya ƙi yin imani har ta kai sai da annabi musa ya bayyana wa fir'auna al'aya mu'jiza al-kubra babba nan al'aya bi ma'ana al-mu'jiza aya wata ran zata zo ana nufin da ita mu'jiza ko shine asali al'aya al'alama ad-dalla ala sidq shine aya alama da take nuni akan gaskiya shine mu'jiza in ta zo ana yin da ita mu'jiza wani lokaci al'aya zata zo alama ta yankewar ayoyi na alkur'ani karewa ayoyi na alkur'ani wadda wani lokaci al'aya za ta zo mujarradin alama ana ne da ita wata alama kawa ayatu sidqi at-tumanina alama ta gaskiya nutsuwa wadda kenan wannan shine dai a nan gurin kuma aya ta zo bi ma'ana al-mu'jiza mu'jiza ta annabi Musa al-kubra wanda ta yi girma mu'jizozin dai da yawa ne daga ciki da akwai da yake wa suna wanda Allah madaukin sarki ya bayyana fa alqa asahu fa idahiya فألقى عصاه فإذا هي حية
fa idahiya ثعبان فإذا هي ثعبان ونزع مبين يده ونزع يده فإذا, هو- فإذا هي بيضاء بيضاء للناظرين للناظرين نعم نعم.
أ- النبي موسى lokacin da fir'auna yake yin imani annabi Musa ya bayyana mashi aya babba daga ciki shine eh, annabi Musa ya bayyana mashi ya ajje mashi eh, sanda sanda annabi Musa sai ta koma eh, muciji Ah, sai fir'auna ya ce har zai tashi amma da malamai za mu gani a tafsiri har ya tashi yana neman guduwa don ya ji tsoro shi da zai ce zai da awa Allah da shi ƙarshe daga baya ya ga za a warware a ƙi imani da shi sai ya ce wannan dabo ne ya yi don haka a tattaro min dukkanin ɗan dabo wanda malaman tarihi suke cewa daga wajejen gane ina ne yadda aka ɗauki ɗan dabo aka kai mishi wajejen gana a lokacin da aka rasa da 'yan dabo haka nan an ɗauki wasu 'yan dabo an kai mishi wanda za su taimaka mishi malaman tarihi aka fito wani aka tattara mishi 'yan dabo da shi sa a- a misira har yau za a gangare da akwai wasu bakaƙi shi ne asalinsu aka kai mishi eh, eh, eh, wanda za su yi mishi dabo da aka kai mishi wa'inda za su yi daban don su a a shi hujjo abin da zai karya wannan mu'jizar tun da ya ƙi imani da ita ya ƙi da ita su ɗin suka rikita suka koma mumu mumune da suka yi mucizan nasu na na sihirin nasu na daban nasu annabi musa yana ajiye sanda shi eh, ta koma miciji katon miciji sorban kumurtun miciji ta cinye dukkanin mucizan nasu suka ce wannan abin ba dabo ba ne ba sihiri ba ne ba mun san sihiri suka yi imani da rabbi musa wa haru ya ce kai daman makirci ne haɗa kai kuka yi ya sa aka yi ta tsire su ana kashe wazar to ma- ma- malaman tafsir suka ce al'ayar kubra ita ce wannan sanda da akwai mu'jizozin da Allah ya bawa annabi Musa da yawa daga cikin wannan sandar da akwai kuciri kuma hannu ya hujjo hannun shi ya wata haske da kuma ƙaryin da Allah maɗaukin sarki ya bashi da kuma algharar inda aka yi wanda ita ce mu'jiza ta ƙarshe ta hallakawa ta azabtarwa ta makamanta haka Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'arahul ayatul kubra annabi Musa ya bayyana wa fir'auna mu'jiza wadda take mai girma al-kubra babban mu'jiza shine eh, qalbul asa hayya malamai suka ce eh, sanda annabi Musa da suke komawa eh, yani muciya wanda shi ma annabi Musa lokacin da aka bashi eh, sanda aka ce jewa sanda tashi aka ce jefa ta ya ga ta koma miciji sai ya ji tsoronta sai Allah ya ce khudha wa la takhaf dauka ta kasa ji tsoro wadah shine ma- al-allama al- al-qurtubi yake cewa arahu al-alama al-uzma wa hiya al-mu'jiza annabi Musa ya bayyana wa eh, fir'auna mu'jiza wadda take mai girma wadda take nuna gaskiyar annabcin shi Abdullahi bin Abbas ya ce wannan mu'jizar mai girma hiyar asa ita ce sanda ya kaga ita ce mu'jizar da ta yi kowace girma wani zai iya tambaya kowane annabi yana da mu'jiza ina mu'jizar manzo Allah kuma kowane annabi mu'jizar shi ana duba mutanen shi mutanen lokacin shi me suka yi bawa imani suka yi bawa muhimmanci sai a bashi mu'jiza ta wannan dai mu al'umma manzo Allah sama ilimi suka yi ba muhimmanci ko da iya magana ilimi iya magana ko aka zo musu da alkur'anin da bai zama su ya tattare dukkanin ilimi duk ilimin ka ya gwada maka kai jahili ne duk iya magana ka alkur'ani ya gwada maka kai tsaro ne kaga eh, ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajidtana bi bi ayatin ghayri munsarif annabawa sun zo da dukkanin mu'jizozin su ta riga ta tayi kai kuma ka zo mana da mu'jizar da ba ta tahiya shine alqur'ani almu'jizar khalida mu'jizar da take dawwamammiya da sauran mu'jizozin ya manzo da sama annayin babban mu'jiza da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafi wadah mu dawo kenan kan kissa ta annabi Musa tare da Fir'aun sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan an bayyana mishi mu'jiza ko to damar mu'jiza fa daga an bayyana ta ma ya halaka Allah madaukakin sarki ya ce fa kazzaba fir'auna tare da an gwada mishi wannan mu'jiza sai ya ƙaryata wannan mu'jiza ya ƙaryata annabi Musa wa asa ya saba ma Allah madaukakin sarki ya ƙaryata annabi Musa kuma ya saba wa Allah madaukakin sarki thumma adbara sannan ya juya baya yas'a yana gudu malamai ke cewa wannan aya tana ba da hikaya lokacin da annabi Musa ya ajiye wannan sandar tashi ta koma bakin mutiji juyawa baya ya dankara da gudu haka malamai suke cewa wannan aya tana hikaya akan haka thumma adbara sannan ya juya baya tawalla ya juya baya yas'a yana gudu yana tika gudu kai subhanallah an yi rabon sarki ke Allah ke wanda kaga ko bangaren sarauta bai cancanta ba bara tana ma hayya riya cewa wai shi Allah ne sarauta ma babu jarumta shine wasu kuma wani tace la summa adbara sannan ya juya ya kin ba imani ya ba wa imani bayan shi yas'a yana gaugawa kada imani ya rike shi ba ya san ya imani shi ne malamai wasu suka ce kenan dai ma'ana biyu take ɗauka kuma dukkanin su wannan aya tana iya ɗaukar su faƙala to da ya ƙaryata ma annabi musa yakin imani ya saba wa allah da ya tsaya a nan gurin al'amarin shi da sauƙi ne ya riya cewa shi annabi ne da shi allah ne faƙala ana rabbukum al'ala yake cewa afwan summa adbara yas'a mun tsallake aya fa hashara fanada sai ya tara mutanen shi fanada yake musu kira yake kiran su fa qala shi yace musu ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki ko da kuna da wasu ubangiji to yara ne jiwo wanda ya gudu kaga wanda ake cewa wutar kafin shi yasa Allah a wata aya ke cewa fastakhaffa qaumun fa'u ya rena kwakwalan mutanen shi ga bararraka ta bayyana a gare shi iri da iri fa'u ko kuma wawaye ne ya suka mishi biyayya shine yace fa hashara ya tattara mutanen shi al'ummar shi mabiyan shi da rundunonin shi fanada a cikin sa yake musu khutba yake musu yake yake kiran su zuwa ga imani da cewa shine ubangiji fa qala ana rabbukum al'ala yace ni ne ubangijin ku wanda yake madaukaki shi yasa lokacin da Annabi Musa ya bayyana mishi hujja ya mishi wa'azi ya mishi wa'azi ya fadakar da shi sai yake cewa ya hamal ibn li sarhan la'alli attali ila
يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين yace ya kai hamana gida mun katin gini dan in hau sama in je in gana da ubangijin annabi Musa ina jin annabi Musa yayi ƙarya ne bai ɗauko ba amsar jere shi allan shi ya tura shi zuwa ga mutanen shi ni kuma yankin nan ku nawa ne kenan mu je mu tattauna jiwauta fastakhaffa qawmun fa ata'u ya hawautar da hankalin su kuma tun shi ne ya ce ni ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji ko wanda yake madaukaki a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi babu ku da wani Allah in ba ni abun bauta ni kaɗai ne a nan kuma ya ce inda akwai ma wasu ni ne dai al'ala maɗaukaki kaga fir'auna idda'ar rububiya saboda wannan da'awar da ya ta rububiya da gana wa mutane azaba da yayi Allah maɗaukakin sarki ya dirmiyar da shi a cikin ruwa na teku na maliya bayan an tsaga wa annabi musa hanya ya biya huce da shi da mutanen shi fir'auna ya biyo wanda suna cewa malamai suna cewa har yadda ya biyo tsaya tsakiya tsakiya tsakiya dan in an samu tsaya daga nan ko daga nan gurin da mutane biya tare shi amma ruwan ya dirka shi da shi shi kadai Allah maɗaukin sarki ya tsamar da gawar shi har yanzu gawar shi tana dan ya zanto aya da izina ga mutane Allah ya tsamar da gawar shi ya kiyaye ta katta yi komai ba dan karama ba azaba ce akan shi kuma hanyo izina da wa'azi ga mutane duk wanda zai da awar rububiyya ya zo ya je ya ga fir'auna in ya je misra zai ganci اليوم ننجيك ببضنك لتكون لمن خلفك آية Allah maɗaukin sarki ya ce yau bayan an durmiyar da shi za a hudo ka gangar jikinka rai babu yana ta ana zubutar da shi za a hudo gangar jikinka a tseratar da ita saboda ka kasance izina da wa'azi ga wanda suke zuwa bayanka shi yasa duk wanda ya da'awar rububiyya ya jira irin ta fir'auna ta same shi Allah ke kowa ya shi ko ya amsa sunan mutum ne kafiri ne arne ne kuma ya jira irin ta fir'auna ta same shi Allah ke shi ne yake cewa anan faqala fir'auna yake cewa ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku wanda yake madaukaki anan kaga yace rabbukum ubangijin ku wanda ya halicce ku al'a'la maɗaukaki a waccan aya kuma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi abun bauta bakku da yayi kadai kaga wannan kalmomi ne da yayi guda biyu na banna to sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da hukuma ta wannan kalmar Allah madaukakin sarki ya ce fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi kamo na azaba ya yi mushi nakalin akhiratul ula a hukuma ta duniya da ta lahira wannan tafsiri ɗaya ne cikin tafsiran da aka wannan aya wasu malamai suka ce fa akhadahu Allah Allah ma'aukin sarki sai ya kama shi nakalul akhirati uquba ta magana shi ta ƙarshe ita ce ana rabbukum al'ala da yace wal ula da uquba ta magana shi ta farko da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr idan wasu malamai suka ce al'allama ibn kasir ya ce abin da ya fi wannan ayar tana nuna cewa Allah ya kama shi fa a kazahun Allah Allah ya kama shi kamu na azaba ta duniya da lahira aka yi shi an mishi azaba ta duniya an dirmiyar da shi a cikin wuta a cikin ruwa sannan kuma ana mishi azaba ta lahira wadda ya fara ɗanɗana ta a cikin barnas annaru yu'radu alaihi annaru Allah mawaki sarki bayyana cewa ana bujirto musu da wuta guduwar washiya sahiya da mare wannan shine abin da Allah yake nufi a wannan aya in za Allah ma ibn kasir kenan shine nakal al-akhiratu wal-ula ay uqubatu al-akhiratu wal-ula uquba ta lahira wal-ula da uquba ta duniya wasu kuma malamai kan al-allama ibn abbas yake cewa nakalan akhirati uquba ta magana shi ta karshe shine da yace ana rabbukum al'ala ta wannan sura wal ula da uquba ta magana shi ta farko da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr wala shi wannan tafsirin shine tafsiri na Abdullah bin Abbas da Mujahid da Ikrima kidan Abdullah bin Abbas yake cewa kana baina kalmatayn al-fajiratayn 40 sana magana shi ta farko ma alimtu lakum min ilahin ghayri da magana shi ta biyu ana rabbukum al'ala tsakanin shekara 40 dan ka san fir'auna ya jima yana yin banna shekara 40 Allah ya dauke sarki ya jinkirta mishi a ta biyu Allah ya hada shi ya halakar da shi Allah ke shine Allah madaukakin sarki yace fa akhadahu Allah na kana akhiratu al-ula sai Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lalle a cikin wannan abin da fir'auna ya yi da hukumar da aka mishi la'ibra da akwai izna da wa'azi liman yakhsha game da wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki duk mai tsoron Allah duk wanda yake da tsoron Allah a cikin zuciyar shi to da akwai ibra da akwai wa'azi da akwai gargadi a cikin wannan kisa shi yasa Allah ya zo da ita kenan kamar ana cewa ku mushrikai na makka wanda kuke inkari to duk ta wurin kanku ga wanda ya yi ku ta wurin kai ku ɗauki izina a kan shi Allah ya hallaka shi dirrin dinashi duk yanda yake jijji da kai da mulkin shi Allah ya hallaka shi kuma ya hallaka shi da ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah wanzuwa bayi shine ruwa da ruwa aka hallaka shi kuma lokacin da ya ga azaba ya so ya yi imani Allah ya ce ba a amsa imaninka domin imaninka ya zo ne a lokacin gargara ka fara ganin azaba ta wutar jahannama ka yi imani ba a amsa duk da wurin kan shi ka ne shi yasa ana musu gargaɗi ne wanda suke inkarin da tashi alkiyama da dukkanin wani kafiri wanda ya kafirce wa musulunci Allah ma'aukin sarki ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha kuma umuman ba da suke cewa duk wata kissa da ka gani a cikin alkur'ani Allah ya zo da ita ne domin ibra faɗakarwa wa'azi domin a amfana da wa'azin da ke ciki gargaɗi akan abu mummuna kamar umarni da abu wanda yake kyakkyawa a cikin kissa kai aikata na da akwai tsohon lokaci babu koko muna iya kara koko na'am cibiyar minti biyar bauzo'in ko in muka buɗe shi ya minti biyar na'am kenan dai wannan ita ce in mun lura wannan karatun namu na yau ya yi bayani akan masu inkarin masu inkarin wannan karatun namu yau ya yi bayani akan masu inkari na tashin alkiyama suke cewa ba ta zuwa kuma sai kissa ta annabi Musa da gwagwarmayar da ya yi tare da Fir'auna da mutane shi almuhim kissar da yawa ce ta zo a surori da dama na cikin alkur'ani kissa annabi Musa annabi Musa yana daga cikin ulul azmi annabi Musa ya yi gwagwarmaya tare da Fir'auna shi kuma yana tare da wazirin shi annabi Harun da sauran bayanin da aka yi wannan wani bangare ne daga cikin biso kissar ta annabi Musa tana da yawa a cikin alkur'ani kusan tana daga cikin kisosi ne wanda ta yi yawan maimaita a cikin alkur'ani mai girma wadah wannan kenan shine kissa ta annabi Musa annabi Musa ya zo da littafi ne na at-taura wadah an turo shi ne zuwa ga mutane na bani Isra'il wannan shine da a takaice insha Allah karatun da muka yi kuma maudu'in da zai zo nan gaba yana bayani ne akan maidawa zuwa ga maudu'i na farko masu inkarin tashin kiyama to san da cewa suna tunanin ba a yin tashin kiyama suna inkarin cewa ba ta yadda za a yi a maido mutum bayan ya mutu sai Allah zai ba su misali zai kawo musu hujjoji halittar ku kaɗan ce in ka kalli halittar sama ko ka kalli da halittar ƙasa wannan ranar shi mugu da kira insha Allah a darasi na gaba za mu gani da izinin Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ta yi kimi don a sato mu abinda muka yi kuskure Allah ta farta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik wa sallallahu ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan kenan shi da abin da ya sanar yau insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah da izinin Allah tabaraka wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am Mai tambaya na farko ke cewa shin malam aka ce duk wanda ya yi aikin hajji dan aljanna ne
duk wanda ya aikin haji dan aljanna ne
na'am ba wanda aka ce ne wanda ya aikin haji alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin haji wanda yake kubutacce wanda ya cika sharuɗukan shi bai da sakamako sai aljanna amma ba ce wani dan aljanna sakamakon aikin haji aljanna wadai ana kyautata mar mutumin da ya aikin haji ana kyautata mishi zato cewa zai shiga aljanna wadah bayyana sakamako sai aljanna shi yasa alhajji mabrur hajji wanda yake kubutacce mutum ya kiyaye na dubbukan shi da komai da komai to ɗabi'un shi da ayyukan shi suna canzawa su zanto shi ma ɗabi'u ne da ayyuka na gari na kwarai alhajji mabrur ne sai da hujjara wa ila janna kuma manzo Allah ce dukkanin mutumin da ya je aikin haji ya kiyaye da dukkan shi zai dawo daga aikin haji kamar yau ma'aife shi ta aife shi kawai yadda ma'aife shi ta aihe shi babu zunubi a tare da shi kenan aikin haji na kankare ma dukkanin zuwan banka ya daraja yana da fadala amma babu jazm ba a yi jazan ba kawai wani ɗan aljanna ne la waba ya yi aikin da ana kyautata mu da sun ɗan aljanna ne kuma da za ka yi kiyaye sauran yanzu muka da sauran su kenan aikin hajji aiki ne mai daraja mai girma gaske amma babu jazm akan cewa wanda ya aikin hajji ɗan aljanna ne jazman la yana da sakamakon aljanna ɗan aikin hajjin shi mai kyau ne haka ne da ne suka tabbatar insha Allah
a sai ne tambayar da zai ke cewa malam wai da gaske ne a madina babu dan wuta a madina babu ɗan wuta ina ji wanda ya yi wannan maganar bai san da cewa ba suratul munafiqun madaniya ce ko madaniya ce ko suratul munafiqun madaniya ce a garin madina aka yi munafikai a garin madina aka yi yahudawa kinan da akwai yan wuta a garin madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina daga sauran zamanin nuka amma dai a madina ya zulubu hal iman gari ne na imani mai daraja mai mutunci amma ba shi nake da cewa ba kuma zan babu ɗan wuta ko makamanta haka Allahu a'lam idan dai gari madina ne gari ne na imani mu yana daga cikin garuruka guda biyu wanda wahayi ya sabka kansu makka da madina wanda gari ne mai daraja mai mutunci daga zuwan manzo Allah sama har zuwa yanzu Allah ya sa mishi fadala da daraja garin Madina wada
sai mai tambaya na ƙarshe ke cewa assalamu alaikum malam idan mace ta ta balaga ta fara haila tana shekara tara kuma ba za ta iya yin azumi talatin ba daidai rama mata za a yi
da mace tana da shekara tara ta balaga ba ta iya yin azumi duk wanda ya balaga azumi ya wajen karkar kuskuren da ake yake faruwa rashin sabawa yara da azumi wannan shine ya kamata sallah in mun lura manzala sai ya ce a umarni yara da yin sallah suna da shekara bakwai idan suka kai shekara goma ba sa yi a bige su tare da cewa ba fa wajibi bace ba kansu in ba su balaga ba to ina ga wanda ya riga ya balaga kiran shi yasa tun wanko ake so yara yara tun suna kananu a dinga sanya su suna yi matukar jini ya zo ma mace matukar ta balaga to wajibi ne akan ta zanga yin azumi dan sai ta yi kokari a dinga sa ta zanga yin azumi in kuma ta galabaita galabaitar da za ta halaka sai daga cikin sababin da yake wajibta mutum ajiye azumi ka galabaita ka dinga ganin mutuwa ƙilan zu in baka ci ba abinci ko baka sha ba abin sha ka ga ga mutuwa ba ma wahala azumi ba irin wanda wanda muke sha la mutuwa sak ga ta zan ko ruwa ko mutuwa to in mutum ya galabaita ɗaya daga cikin sababin da ke sawa a ajiye azumi bal ma wajibi ne mutum ya ajiye azumi wala ta bukum ya bikum ya tahluka da makamantan haka kenan sai in an ga mutum zai galabaita amma matuƙar ɗan wahala ce za a sha da makamanta haka uwaye san da cewa ba san ƴaƴa ba ne ba hana su yin ibada dan an ga sun galabaita da sauransu kuma a ɗauki matakin da ba za su galabaita ba su yi sauran su ɗan sa wani abu a bakin su a sha ruwa kuma hallo ka a sa su ayyukan da za su galabaita ganin cewa yara ne da sauransu duk da akwai sanar da za a iya bi yaro ya ajiye wajibin da yake kan shi amma matuƙar ya balaga shekara tara mutum tabbas tana balaga shekara tara goma namiji kuma galiban shekara sha uku sha hudu sha biyar amma zai wahala namiji ya wuce shekara sha biyar bai balaga amma mace tara abin da ya sama mafi yawa tana balaga domin matukar mace ta balaga to azumi wajibi na kanta sallah wajiba ce a kanta namiji ma matakar ya balaga wajibi ya kan shi wanda bai balaga ba in za a ce a bashi kashi in bai ba da sallah kuma da azumi duk ɗaya ne Allah ta maka Allah ta maka sai na abinda muka faɗi dai Allah ta shi ne zan na haka ta mu abinda muka yi kuskure Allah ka farta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shukran jazakumullahu khairan